الغني الحميد
وقال سبحانه وترى الأرض هامدة فإذا أن فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج عباد الله إن إنزال الغيث نعمة من أعظم النعم وأجلها امتن بها سبحانه على عباده وأشاد بها في كتابه وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إن مما يدل على عظم نعم الله إن مما يدل على عظم نعمة الله في الغيث تلكم الأوصاف التي ذكرها الحق تبارك وتعالى في كتابه وأحيانا يصف الغيث بالبركة يقول سبحانه ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأحيانا يصفه بالظهر كما في قوله جل في علاه وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وأحيانا لأنه ضرورة حياة كل حي قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي ونحو هذا من الصفات التي لا يليق بهذه النعمة العظيمة إلا الله سبحانه وتعالى وفي نزول المطر عبر تعتبر وآيات تعقل ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز ومنها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون السحاب بين الرياح والمياه على قدر معلوم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ومن هذه العبر أن الناس في الأمطار على صنفين اثنين فريق يطمع فيه وآخرين يخافون قال تعالى هو الذي يريكم البرد خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ومنها الرعد الذي هو زجر السحاب إلى حيث شاء الله عند بعض المفسرين قال جل في علاه ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وقال ابن عباس الرعد ملك موكل بالسحاب يصرفه إلى حيث يؤمر وأن بحور الماء في نقرة إبهام وأنه يسبح الله تعالى فإذا سبح لا يبقى ملك في السماء إلا رفع صوته بالتسبيح فعندها ينزل القطر وفي إحيائه للأرض بعد موتها عبرة ومثال لقدرته في إحيائه للموتى يوم القيامة ولذا نجد أن الله كثيرا ما يربط بين إحياء الأرض بعد موتها وبين إحياء الموتى من قبورهم والله الذي أرسل الرياح وتثير سحابا وسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور وقال تعالى والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون عباد الله إن للنبي صلى الله عليه وسلم هديا وسننا في الغيث والأمطار وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مع الغيث الخوف من نزول العذاب والانتقام كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب وقالوا هذا عارض ممطرنا أخرجه أحمد وفي رواية عند مسلم قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها فسألته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل عوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا سري عنه وأمن من الخوف فزع إلى المطر يكشف عن ثوبه فرحا به كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أصابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن ثوبه حتى أصابه المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا رأى المطر قال اللهم طيبا نافعا رواه مسلم وكان إذا تأخر المطر عن وقته المعتاد فزع إلى التضرع والدعاء كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع, فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إقبال زمانه عنكم وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه ولم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله صحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله عز وجل فلم يأت مسجده حتى سالت السيول فلما رأى فلما رأى سرعتهم إلى الجن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أن لا أشهد أن على أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله رواه أبو داود وكان إذا كثر المطر وخاف من الضرر على الناس قال اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر متفق عليه وكان يقول صلى الله عليه وسلم ثنتان ما ترادان الدعاء عند النداء وتحت المطر رواه أبو داود من حديث سعد بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي جعلته رحمة للعالمين وأسوة للخلق أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم البعث والتناد bayan haka ‘yan uwa, mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki’ mu yi masa ɗa'a da biyayya, mu yi dubi zuwa ga ni'imominsa masu ɗumbin yawa, wanda ya saukar domin rayuwar halittunsa a ban ƙasa. Allah madaukakin sarki ya mana ni'ima, kuma ya sanya jin kai a tsakaninmu ta hanyar saukar da ruwan sama, ruwa mai daɗi, ruwa mai tsarki, ruwa mai albarka. Allah ya ce, shi ne wanda yake saukar da ruwan sama bayan bayi sun ɗebe tsammani kuma Allah shi yake ya rahamarsa kuma Allah shine majibinci abin godiya Allah mai tsarki da buwaya yace zaka ga ƙasa a kaikashe amma idan muka saukan mata da ruwa sai kaga ta jike ta kumbura ta tsage sai ta dinga fitar da dangin 'ya'yan amfani na itatuwa da abinci kala-kala mai ban ya ku bayin Allah lallai hakika saukar da ruwan sama ni'ima ce daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya wa bayinsa. Allah ya yi baiwa mai tsarki da buwaya akan bayinsa kuma ya yaya ta hakan a cikin littafinsa mai tsarki yayin da yake cewa ya ku mutane ku bauta wa Ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suka yi zamani gabaninku Allah maɗaukakin sarki ya ce ya muku haka ne domin ku kasance masu kiyayewa da kuma tsoronsa. Shi ne wanda ya sanya muku ƙasa a shimfiɗe kuma ya gina muku sama sannan ya saukar da ruwan sama daga sama. Sanadin wannan ruwan sama ya fitar da dangin itatuwa da tsirrai daban-daban wannan arziki ne a gare ku Allah ya ba ku. Don haka ku ji tsoron Allah har ku sanya wa Allah kishiya alhalin kuna sane da irin waɗannan ni'imomi. lallai yana daga cikin abin da yake nuna girman ni'imar Allah a cikin ruwan sama irin siffofin da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'anin sa mai tsarki na yadda ruwan sama yake irin siffofin da Allah madaukakin sarki ya siffanta ruwan sama da shi a cikin littafin sa mai tsarki wani lokaci Allah yana siffanta wannan ruwan sama da cewa ruwa ne mai albarka da Allah ta'ala ya ce, Mun sassaukar da ruwa daga sama mai yawan albarkatu kuma muka fitar da tsirrai masu banƙaye. Sannan Allah ta'ala ya siffanta ruwan sama da tsarki ya ce, Mun saukar da ruwa daga sama mai tsarki mai tsarkakewa, domin mu raya gari wanda ya riga da ya mutu ya bushe ya kaikashe kuma mu shayar da dangin halittunmu waɗanda muka halitta kama daga mutane har zuwa ainihin wato dabbobi. Allah maɗaukakin sarki wani lokaci yakan sanya ruwan sama ya siffanta shi a matsayin larurar rayuwa ta dukkanin wani mai rai. Allah ta'ala ya ce, haka nan muka sanya duk wani abu mai rai to daga ruwa yake rayuwarsa. Da siffofi da dama da ruwan sama ya siffanta da su, wadda Alƙur'ani ya zo da su, da wadda hadisai suka zo da su, da wadda kuma hankali ya tar da su. Cikin saukar ruwan sama akwai ayoyi da ababen lura da dukkan mai hankali zai yi la'akari ya lura da su wadda Allah madaukakin sarki ya bada labarin wasu daga cikin ayoyi daga ciki Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin cewa shine yake kintsa wannan hadari da kintsa wannan ruwa kuma ya saukar da shi bisa umarninsa da kuma irin tsari da gwargwado da yayi masa Allah ne sarki da buwaya yace Allah shine wanda yake aika iskokai Allah shi ne wanda yake aika iskokai wato iska tana mai albishir gabanin saukar ruwan sama. Wannan iska tana ƙunshe da ruwa, tana tattara shi, tana haɗa shi har sai idan ya yi nauyi a cikin wannan iska. Allah ya ce sai mu kora wannan iska da wannan nauyi na ruwa da ke cikinta zuwa yadda muka ga dama. sai mu kora shi zuwa wani gari da ya mace ya kai kashe yake bukatar agaji idan muka ga dama Allah ya ce sai mu saukar da ruwan sama da wannan girgije da ke cikin wannan iska kuma sai mu fitar da dangin ƴaƴan wato tsirrai da ƴaƴan itatuwa sanadin wannan ruwa Allah ya ce kuma kamar haka ne muke fitar da matattu wannan ya ishe ku ku yi tunani in ji Allah daga cikin ababen la'akari da ayoyin da ke cikin ruwan sama wanda Allah ta'ala yake ba mu labari shine ruwan sama wato wata baiwa ce wacce take raba halittu gida biyu lokacin da Allah ta'ala ya yi nufin saukar da ruwan sama. Halittu suna rabuwa gida biyu tsakanin masu kwaɗayin hairuwa da kuma masu tsoron hairuwan sama. Ba wani ruwan sama face yana da wannan jarrabawa a cikinsa. Akwai waɗanda da sun ga hadari suna murna. Akwai waɗanda da sun ga hadari suna tsoro. Ana samu cikin mutane, ana samu cikin dabbobi. Allah ce wannan ma jarrabawa ce da nima daga gare shi. Yace shi ne wanda yake nuna muku walƙiya yake nuna muku walƙiya da cida cikinku akwai masu tsoro sannan cikinku akwai masu kwaɗayi kuma Allah shi ne wanda yake tayar da iskokai masu nauyi saboda suna ɗauke da ruwa a cikinsu daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki a cikin ruwan sama shida wata tsawa da ake lokacin da hadari ya taso ko lokacin da ake tsula ruwan sama ko lokacin da aka kammala ruwan sama lokacin da duk Allah ya ga dama yakan saki abin da ake cewa cida wannan cida wasu malamai suka ce wannan cida tasbihi ne na mala'ika mala'ika ne idan ya tasbihi yace subhanallah sai a ji wannan cida ta yi ƙara wasu malamai suka ce wannan cida kora ce da mala'ika yake wannan iska yayin da ta cika da nauyin ruwa sai Allah ya umarce shi da ya kora wannan iska zuwa yadda ya ga dama wannan kora shi yake haifar da wannan ƙara da ake ji Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa ar-ra'du malakun wannan kida wani mala'ika ne wanda Allah ya wakilta shi mai kula da al'amarin girgije da hadari yana kora wannan hadari da girgije zuwa yadda aka yi masa umarni kuma wannan mala'ika duk wani kogi da tafki da ka sani a duniya akan babbar yatsa shi yake umarni da wannan ruwa yana ƙarƙashin kulawar wannan mala'ika ar-ra'd wannan mala'ika yana tasbihi da godiyar ubangiji yana cewa subhanallah yayin da wannan mala'ika yace subhanallah ba wani mala'ika da zai rage a cikin sama face shi ma ya daga sautinsa ya ce subhanallah a daidai wannan lokaci ne za a ji wata ƙara sai ruwan sama ya sauka Allah ta'ala yana cewa wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shahidul mihal lallai cikin yadda Allah madaukakin sarki yake raya ƙasa bayan ta tsaikashe ta bushe akwai babban misali da aya da darasi na cewa Allah madaukakin sarki yana da cikar iko ne ya rayar da mutum a bayan mutuwarsa saboda haka ne ma da yawa cikin alkur'ani mai girma zaka samu yadda Allah yake hada tsakanin raya ƙasa bayan ta bushe ta kai kashe rani yayi rani da kuma raya mutum bayan mutuwarsa yayi kashi yayi turbaya Allah yana cewa Allah shine wanda yake aika iskokai iskokan nan su ne waɗanda da izinin Allah suke tayar da hadari, Allah ya ce sai mu kora wannan hadari zuwa gari da yake matacce mai bukata, sai mu raya ƙasar da ta riga ta kai kashe ta mutu. Allah ya ce kamar haka ne kuma za mu tashi ɗan adam. A wani wuri Allah ta'ala ya ce, Allah shi ne wanda ya saukar da ruwa daga sama gwargwadon abin da ya ga dama ko gwargwadon bukatar halittunsa. shi sa Allah subhanahu wataala baya saukar da ruwa sai ya masa gurgudu da yawansa da nauyinsa idan kaga an yi ruwa kaɗan Allah ne ya masa gurgudu ya sanya shi a ganinka kaɗan idan kaga ruwa ya yi yawa ya yi ambaliya Allah ne ya sanya masa gurgudu kai a ganinka ka gan shi ya yi yawa amma duka da ruwa kaɗan da ruwa mai yawa suna gudana ne a cikin hikimomin Ubangiji subhanahu wataala ba kai kaɗai kake rayuwa ba wannan ruwa kaɗan ɗin cikin halittun Allah waɗanda sun fi ka yawa akwai waɗanda abin da suke bukata kenan kuma ba kai kaɗai za a biyewa ba wannan mai yawan da kake gani yayi ambaliya ya maka ta'adi akwai halittun da sun fi ka yawa abin da suke bukata kenan kuma ba dan kai kaɗai aka yi wannan duniyar ba don haka Allah baya saukar da ruwa sai da gwargwado shi yasa Allah yake wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadari shine wanda ya saukar da ruwa daga sama biqadari da gwargwadon yadda ya tsara gwargwadon yawa ko kaɗan ko yawa duka wani daga Allah ne an zala min as-sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha fahtamala as-sayl zabadan rafiya Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama sai ya zama dukkan lambatu da dukkan magudanan ruwa suna gudana da gwargwadon ruwan da Allah ya ga damar su dauka don haka wannan ruwan da Allah yake saukarwa ba iya lokacin da ya sauka ne yake amfani ba ballantana ka ce ya rushe katanga ballantana ka ce ya tona rami ballantana ka ce ya haifar da kaza ya haifar da kaza ba iya shi ne kadai bukatar ka ba ya kwanta a cikin kasa ma ya zauna ka shekara kana amfani da shi shi ma na cikin bukatar ka haka shi Allah ya san gwargwadon me kake bukata ka rabu da abin da kake gani mai gudu a kasa ka rabu da abin da kake gani mai jika katanga ta faɗi ka rabu da abin da kake gani mai shiga ɗakuna mai haurawa cikin ƙananun gidaje ka rabu da abin da kake gani wanda yake yin tari na ruwa ka gode wa Allah madaukakin sarki shi ya san me yasa ya saukar da shi da yawa haka shi ya san me kake bukata kai baka san me kake bukata ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba kuma sani ba lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana da shiriya da sunnoni dangane da al'amarin ruwan sama shiriya da sunnoni ko masu ban kaye da ban sha'awa ababen koyi domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana jin tsoro idan ya ga hadari ko iska ta taso yana tsoron kar ya zama azaba yana tsoron kar ya zama ɗaukar fansa Allah ya tashi domin ya zo cikin hadisin na na Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga hadari ko ya ga iska ta taso to ana ganewa a fiskarsa sai a ga fiskarsa ta canza tace wata ran nace ya ma'aikin Allah mutane dai idan sun ga hadari farin ciki suke saboda suna buri suna fata suna marmarin ruwan sama zai sauka amma ya ma'aikin Allah na ga kai idan ka ga hadari ko iska nakan gane a fiskarka ba ka so me ke faruwa ya ma'aikin Allah annabi alaihi salatu wasallam yace ya Aisha ba ni da kwanciyar hankali kar wannan iska ko hadari ya zama azaba ce akwai mutanen da aka azabtar da su aka hallaka su fa da iska akwai mutanen da suka ga irin wannan iska da wannan hadari suka ce haza arzun mumtiruna suka ce ga hadari nan za mu samu ruwa suka ce ga hadari nan za su samu ruwa alhali kuma azaba ce aka sauka musu a wata riwaya ta muslim Nana Aisha radiyallahu anha take cewa idan sama ta jirkice ta canza sai shi ma fiskarsa ta canza ya shiga ya fita ya yi gaba ya baya ya rasa me yake masa daɗi mu kasa gane abin da ke damunsa idan an yi ruwan sama an ɗauke ko ruwa ya sauka ya ga ba azaba bace ba sai mu ga ya daina fushi sai mu ga ya shiga farin ciki sai wannan damuwar mu ga ta ɗauke ta yayi Nana Aisha radiyallahu anha bata hakura ba sai tambaye shi ta ce ya ma'aikin Allah yaya aka yi haka idan iska ta taso ko hadari sai ka kasa zaune ka kasa tsaye hankalinka ya tashi amma idan ruwa ya sauka sai ka tashi ga farin ciki sai ya ce ya Aisha ya Aisha abin da nake tsoro kar ya zama irin abin da adawa suka ce falan ma ra'ahu aridan mustaqbil audiyatihim yayin da suka ga ruwa hadari ya gangaro ya fiskanci ɗakunansu da gidajensu qalu hadha aridun mumtiruna sai suka ce ai wannan hadari ne zai ba mu ruwa yau za a samu sanyi yau gari zai yi daɗi yau za a samu iska mai kyau suna murna suna farin ciki Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi a ba ruwa bane abinda kuka yi ta cewa ai muku ne na azaba shine yanzu yace to ina tsoron wannan shi yasa ba ni da nutsuwa in ba na ga ruwan ya sauka ba yana da gaske shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama idan an riga da an yaye masa wannan damuwa da tashin hankali da yake shiga ya samu aminci daga tsoro ya ga ruwa ya sauka to nan kuma yana daga cikin sunnarsa da shiryarsa sai annabi alaihi salatu wassalam sai ya yaye wani bangare na jikinsa sai ya shiga ruwa sai ya shiga ruwa ruwa ya dan jika shi yana farin ciki Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ruwan sama ya sauka sai annabi alaihi salatu wassalam sai yaye rigar da ke jikinsa ko mayafin da ke jikinsa sai ya shiga ruwa ruwa ya dan taba shi sai ya dawo muka ce ya ma'aikin Allah wannan fa sai ce innahu hadithu ahdin bi rabbih yace ai bai dade da ban kwana da ubangijinsa ba shi yasa ni ma na shiga ya taba ni muslim ya rawaito wannan hadisi da gaskiyar shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama idan iska ta taso iska ta kada sama ta yi ja ko ta yi baki alamun cewa iska tana tafe sai ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma uslat ya Allah ina roƙonka alherin wannan iska da alherin da ta tattara ta kunsa da alherin da aka aike ta da shi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi kuma ina neman tsarinka daga sharrin wannan iska da sharrin da ke cikin ta ta kunsa da kuma sharrin da aka aike ta da shi da wannan sai Allah ta'ala ya tsare ba abin da zai faru sai alheri hakan nan idan ya ga ruwa ya sauka kuma iska ta wuce an fara ruwa sha kamar da bakin kwarya sai ce Allahumma tayyiban nafi'a ya Allah ka sanya shi ruwa mai amfani da dubba ne da sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dangane da ta'amuli da ruwan sama kar mu dinga mu'amala da ruwan sama mu'amala irin ta jahiliya in an ga hadiri a ce idan ruwan sama ya sauko idan ruwan sama ya sauko a kasa faɗin wani alheri a daina cewa caccayya a daina cewa narke gari a daina ba alheri bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunnoninsa na ta'amuli da ruwan sama idan an bi su a sannu to wannan ruwa za a yi shi kalau a gama kalau amma masifar da ke cikin ruwa ba za ku iya ɗauka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ana tsammanin ruwan sama a lokacin da ya dace kuma ruwa bai sauka ba to annabi hankalinsa yana tashi sai ya ruga cikin kankan da kai da tawalu'u da tufafi na kaskanci da kamanni na kankan da kai ga ubangiji subhanahu wataala da nuna alamu na talauci da bukata annabi alaihi salatu wassalam sai ya ruga zuwa masallacin hiji na Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi tace mutane wata rana sun koka wa manzo sallallahu alaihi wasallama tsayawar ruwa ruwa ya kafe sai annabi alaihi salatu wassalam ya umarni a je a buga masa mumbari a nan masallacin hiji a wurin da ya saba yin sallar hiji ya ba da mutane rana da lokaci cewa su fita domin a je a roƙi Allah madaukakin sarki annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya fita ranar da za a fita roƙon ruwa ya fita a lokacin da kullun rana ya fara bayyana annabi alaihi salatu wasallam ya hau kan wannan mumbari yayi kabbara yayi salati ya gode wa Allah madaukakin sarki sannan ya ce ya ku bayin Allah kun koka cewa gidajenku sun kafe kun koka jinkirin zuwan ruwan sama daga lokacinsa da kuka saba ganin yana zuwa. Allah Ubangijinku ya umarce ku da ku roƙe shi, ku bauta masa, shi kuma ya muku alkawari zai amsa muku. Sannan sai ya ce, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai, Ar-Rahmanir Rahim, mai rahama mai jin kai, Malik Yawmiddin, mamallakin ranar sakamako, la ilaha illallah babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah yaf'alu ma yuridu abin da yaga dama yake aikatawa Allahumma anta la ilaha illa anta ya Allah kai ne Allah babu abin bauta bisa ga cancanta sai kai al-ghaniyyu kuma kai ne mawadacin da ba wani mai kusa da kai a wadata wa nahnu al-fuqara mu dukkanin mu halittun ka matalauta ne masu bukata a wajenka anzil alaina al-ghaitha ya Allah ka saukan mana da ruwan sama waja'al ma anzalta lana quwwatan wa balagan ila id ya Allah ka sanya abin da ka saukar mana ya zama kwari da ƙarfi a gare mu kuma ya kai mu zuwa har lokacin da ka tsara mana sannan sai annabi alaihi salatu wasallam ya daga hannayensa masu albarka da ya gushe ba yana ɗagir hannayensa a sama suka ce har sai da ga hasken hammatarsa saboda hammatarsa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tana da haske sai da muka ga hasken hammatarsa alaihi salatu wasallam sannan annabi alaihi salatu wasallam sannan ya juya ya juya wa mutane bayansa ya fiskanci alkibla sannan ya juya mayafin da yake dauke da shi a kafadarsa ya juya damansa ya koma hagu hagunsa ya koma dama wasu suka ce ya juya kasansa ya koma sama samansa ya koma ƙasa annabi alaihi salatu wassalam yana daga hannayensa sama ya fiskanci mutane ya dawo ya fiskanci mutane yayi addu'a yayi addu'a ya sauka daga mumbari yayi sallah raka'a biyu sai Allah madaukakin sarki sai ya samar da girgije nan take sai sama ta haɗe hadari ya gangamo ya sanya cida walƙiya ta haska su ruwan sama ya sauka tun kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo masallacinsa tsakanin wurin da yake sallar idi zuwa masallacinsa ta kunne kaɗan amma gabanin ya dawo masallacinsa daga masallacin idi ruwan sama ya sauka har magudanai suna ruwa yana gudu a magudanai. Sai ga sahabbai suna rugawa kowa yana neman mafaka da annabi Sulama ya ga sahabbai suna rugawa mai neman inuwa, mai neman rumfa, mai neman wani zaure yana fakewa sai ya fashe da dariya suka ce har sai da tikarsa ta haƙori ta bayyana saboda dan daɗi sai yake cewa ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir ni shaida ne Allah mai iko ne akan komai wa anni abdullahi wa rasuluhu kuma ni shaida ne cewa ni bawan Allah ne ko manzon Allah ne ba cika baki ba ba alfahari ba wannan ita ce gaskiyar da babu wata bayanta Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ruwa ya yawaita to yana jin tsoro yana tsaurata in ya ga hadari ko ya ga iska idan ruwa ya sauka yana jin farin ciki amma fa idan ruwa kuma yayi yawa yake kakkautawa to kuma hankalinsa yana tashi sai ya kasance idan ruwa yayi yawa ana ta yinsa ana ta yinsa ana ta yinsa ba ka kautawa to yakan ce Allahumma hawalaina la alaina Allahumma ala al-akami wa dhirabi wa butun al-awdiyati wa manabit ash-shajar yana cewa ya ubangiji ya ubangiji wannan ruwa dai a gefen mu muke bukatar sa a kewaye mu ba akan mu ba e ya ubangiji muna bukatar ruwan ne akan duwatsu da tuddai da gonakin mu da cikin ƙoramanmu da suke ajiye mana ruwa, da wushiyoyi su ne suke bukatar ruwa, ya Ubangiji ba a kanmu ba, saboda in ruwa ya zama masifa a kanmu ya rushe gidaje, ya hallakar da dabbobi, ya hallakar da mutane, ya hallakar da dukiya, ya zama ruwa a kanmu kenan. Amma idan ruwa ya samu mana da sanyi, da daɗi, da iska, ya jika gonaki, ya jika bishiyoyi, aka samu nijima, to wannan kuma an samu ruwa kenan a gonakai. annabi alaihi salatu wassalam yakan roki Allah madaukakin sarki ya tsagaita idan ruwa ya tsananta ya tabbata hadisi ingantacce cikin bukhari da muslim wata rana yana sallar juma'a yana huduba kamar haka sai wani bawan Allah ya shigo yana zuwa kai tsaye tafi wajen manzo Allah sallama ya ce ya ma'aikin Allah ruwa ya tsaya ya ma'aikin Allah dabbobi sun mutu amfani ya kone ya ma'aikin Allah kishirwa ta dame mu a roƙa mana Allah ya shayar da mu sai annabi alaihi salatu wassalam ya daga hannayensa masu albarka bayan ya hada ya gama ba. ya daga hannaye sama suka ce har muna ganin hasken hammatarsa ya roki Allah ruwa ya roki Allah ruwa ya roki Allah ruwa ba a fita daga sallar juma'a ba hadiri ya gangamo ruwa ya sauka to wannan ruwa fa da yake an roka da gaske sai da aka yi sace ana yin sa wannan ruwa juma'a bai tsaya ba asabar bai tsaya ba ladi bai tsaya ba juma'a ta kewayo ana ruwa sai wannan sahabi ya sake lallabowa sai ya shigo annabi yana huduba sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah hanya fata yanke ruwa kuma ya gudu da dabbobi eh amfani kuma ya rufe a roƙa mana Allah a takaita annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa shine ya ce Allahumma hawalaina la alaina اللهم على الآكام والذراع وبطون الأودية ومنابت الشجر صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت a gare shi aka sance yana cewa sintani ma turaddan addu'a guda biyu ba a mai da su duk wanda yayi wani addu'a a lokuta guda biyu ba za a mayar masa addu'a ba addu'a inda nida addu'a lokacin kiran sallah wa tahta al-matar da addu'a lokacin ruwan sama da addu'a lokacin ruwan sama. Abu Dawud ya rubuta wannan hadisi cikin hadisin Sa'ad bin Sa'id Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy alladhi ja'altahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil khalqi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجعل بلادنا امنه مطمئنه رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعلها الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصية الوجود والتقوى وعلم لهم الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم أجدنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم أجدنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم أجدنا اللهم أجثنا اللهم أجثنا اللهم ارزقنا طيبا نافعا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله